بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع مسلمين مساء البركة تيجا بدا كراتن دمكي أتكون للتامي البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام كما muna cikin sharhi na subul salam yau muna tara ga watan rajab hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 31 ga watan daya miladiya na da 2022 ci gaba da karatun da muke cikin wannan babi babul adab idan ban manta ba za mu tashi kan hadisi na na kusan ƙarshe shine bayan mun karanci hadisin abdullahi da umar faɗin malam da cewa ni bin umar radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru allah ila man jarra thawbahu khuyala tafsirin wannan hadisi ya gabata da bayanin shi za mu tashi akai inda malam yace wa anhu إذن قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ya ce idan ɗayanku zai ci abinci to ya ci da hannun shi na dama hakanan kuma idan zai sha wani abin sha to ya sha da hannun shi na dama domin shaidan shi ke cin abinci da hannun hagu kuma ya sha wani abin sha da hannun hagu malam yake cewa imamu sun'ani yake cewa anhu aibin umara ana nihin abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su bayan ya ambaci hadisi ya ce alhadithu dalilun ala tahrim al-akli wa shirbi bishimal wannan hadisi na nuna mana ko dalili ne akan haramcin cin wani abu ko shan wani abu da hannun hagu fa innahu allalahu bi annahu fi'lu shaytan wa khuluqa kuma manzala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi illa dan me ya zamanto bai dace ba mutum ya ci abinci da hannun hagu ko ya sha wani abin sha da hannun hagu domin wannan aiki ne na shaidan kuma tabi'a ce ta shaidan wannan hadisi imamu muslim fitar da shi idan kenan wannan hadisi ma'murun bi tajannubi tariqi ahli fusuki fadlan an shaitan musulmi wal muslim afwan musulmi an umarce shi da yayi nisa da hanya ta ma'abuta fasikanci shi kuma fasiki shine duk mutumin da zai tsallaka dokoki na Allah a wannan yanayi da zai tsallaka to ya shiga yayi fasikanci to shi kuma musulmi an umarce shi yayi nisa da tafarki na fasikai fadlan an an shaitan kuma balle ma a ce hanya ce ta shaidanci ta shaidan wa dhahaba al-jumhur ila annahu yustahabbu al-akl bil yamin wa shurb biha la annahu bishimali muharram malamai suka tai akan cewa mustahabbi ne mutum ya ci abinci da hannun dama ko ya sha da hannun dama amma kuma wa annahu bishimali muharram la bi la annahu bishimali muharram ba wai dan cewa da hannun hagun ba haram ne sai dai kuma wannan hadisi magana kai ka ta sabawa zahirin hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hukumci na tare da illaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wani dalili nan bai dace ba a karkata daga cikin abin da ya zamanto karara a koma wani hukunci daban tabbatacce duk da cewa babu wani dalili wanda ya kautar da wannan hadisi daga yanda yake wa kad zada nafi al-akhdh wal wal imam nafi ya dada akan cewa haka dauka haka da badawa in zaka amshi abu musamman ma na alkhairi ka amshe shi da hannun dama kuma in zaka bada haka nan ka bada da hannun dama قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أنسى من حديث دقى عمرو بن شعيب دقى بابنش دقى كاكنش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل وندسير الله دأمجن سكار تبتا قريشج كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف صرف ولا مخيلة كمخيلة كمخيلة أفضل ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري wannan hadisi an same shi daga Amr dan Shu'aib daga baban shi daga kakan shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarfin wala makhila kaci ka sha ka sanya sutura ka yi sadaka ba tare da huce gona da iri ba almubazzaranci kuma ba tare da jiji da kai ba da girman kai malin yace bilkha al mu'jama makhila kinnan bilkha al mu'jama ana yin ta da kha ne mai diya wal musannat da ya ta kasa wadda take da diya shi yasa yace tahtiyatin wadda take da diya daga kasa waznu azima waznan azima at takabbur shine girman kai makhila kinnan shine girman kai أخرجه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري إمام البخاري علق دون حديث كنن بكاوش بدأ إسنادي دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق ما لا يجي وانا حديث نانوني أبسا حرم تنهوشي قونا دائري أتكين أبنشي كو أبنشا كو, كو كايا أبنسا سنين سترا كو كما صدقه وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول shi kuma iyaka ta huce gona da iri ko munhuwa game da gona da huce gona da iri shine mutum ya huce iyaka ya huce iyaka kowane aiki ko kuma kowace magana ga inda ya kamata ya tsaya a magana sai huce ga inda ya kamata ya tsaya akan wani aiki sai tsallaka ya huce shi to wannan sai a ce israfi ne mutum wahuwa fil infaqi ashhar sai dai galiban a bisa ciyaswa an yi sanin a ce israfi mutum ya yi almubazzaranci galiban a cikin bada a cikin aikata wani aiki musamman ma ciyaswa to an yi samun mene almubazzaranci amma almubazzaranci hatta cikin magana ana wuce abin da ya kamata da kauce in ka wuce gona da iri to kayi almubazzaranci والحديث مأخوذ من قول الله تعالى تبارك وتعالى حديث wannan an dauko shi ne daga fada Allah madaukaki wanda ya tsarkaka wanda ya albarkacin shi suka waita wa ta'ala ya daukaka kan fadar da yace wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kuma kada ku wuce gona da iri kada ku yi israfi wa fihi tahrimul khuyala'i wal kibr kuma a cikin wannan hadisi akwai haramci na girman kai da jiji da kai ويلا جرمان كي هكا كبر جرمان كي دي. قال عبد اللطيف البغدادي رحمه الله هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه يتي وانا حديثي يا تترو فلولولي كو أبن دي كماتا نمتنين دزي تهيئة دكنش وتدبير مصالح النفس والجسد da ta da nagarta ta rai da jiki fi duniya wal akhira a nan duniya da lahira fa inna saraf fi kulli shay'in madarratun bil jasadi domin huce gona da iri ko israfi a cikin kowane abu na cutar da gangar jiki tufan wa madarrun bil ma'isha kuma na cutar da rayuwar kanta wa yu'addi ila ila al-itlafi itlaf kuma hallau wuce gona da iri ko israfi na kai ga lalata abu zamanto babu shi fa yadurru bin nafs idan ya kasance haka zai cutar da rai idza kanat tabi'atu lil jasad idan ya zamanto tana da alaka tana da biye da jiki fi akthar al ahwal a cikin mafi yawancin halulluka wal bakhilatu tadurru bin nafs ita kuma shi kuma girman kai na cutar da rai haithu yuksibuha al'ujub domin na gadar mishi da mamaki gane ko wannan sai sa iya jin mamakin kanshi iya jiji da kai da kanshi wata durubil akhira kuma tana cutaswa a lahira haithu tuksibul ithm domin tana sanya mutum ya samu zunubi kenan sai zamanto ya cutar da bangaren lahirar shi wa bid dunya haithu yaksibuha almakta minan nas kuma a nan duniya na gadon mashi mutane su yi hushi da shi domin ɗabi'a ta mutum bata su a ga mutum mai girman kai ne da ka ga mai girman kai to za ka ji rishin kamna baka san shi saboda wannan mugun hali da shi na, na girman kai وقد علق البخاري امام البخاري يا تعليق يا علق da hadisi daga Abdullahi dan Abbas كل ما ش... كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأك اثنان صرف ومخيلة وزال صلى الله عليه وسلم يأتي دقى حديث عبد الله بن عباس كتي يندك سو كشا كما يندك كيسو in dai abubuwa guda biyu ba su kuskurar da kai ba shine huce gona da iri ko israfi sannan kuma da girman kai da wannan hadisi ne na Amr bin Shu'aib babi na adab ya kare insha Allah kuma za mu shiga akan babi na biyu daga cikin kitabul jami' babul birr wasila babi wanda yake karantar da mu abin da ya tattaro dukkan alkhairi ko biyayya sannan kuma da sadar da zumunta malam yace albirru bi kasril muwahhadati at-tawassu'u fi fi'l alkhair birrikin nan a wara ba kasara wadda take da ɗaɗaya a tawassu'u fi fi'ilin khair shine yalwatawa a cikin aikin alkhairi tun ya yawaita aikin alkhairi wannan sai a ce mai albir walbarru bi fathiha almutawassi'u fil khairat shi kuma an ce barru da fatahar ba to wanda yake yalwatawa a cikin alkhairi bambancin su shi yalwatawa a cikin alkhairin shi ake cewa albir sannan wanda yake dauke da wannan kama ta yalwatawa da alkhairi sai a ce mai albar wa huwa min sifatillahi ta'ala wannan bar na daga cikin sufofin Allah madaukaki wasilatu bi kasri sadil muhmalati sila awa sadi kasara wadda ba ta da da masdaru wasalahu masdari ne na fi'ili wasalahu ya sadar da shi ka wa'adahu idatan nafsul wazn wazani guda kamar ya mai alƙawali alƙawali ida fi nihayati takarrara fil hadith ya zo a cikin nihaya gharib al hadith qala takarrara fil hadith silatul arham wannan hadisi na sadar da zumunta ya yawaita ya kokkoma وهي كناية عن الإحسان إلى الأقارب إلى الأقربين min zawin nasabi wal ashab mala yace zurancen zance ne ko manufa ce akan kyautatawa ya zuwa mukusanta ma'abuta dangane na jini kuma da sarkanci da sarkai sarkunci kinan kyautata musu wannan sai a ce dukkan mutumin da kake da alaka da shi na jini ko kuma alaka ce ta surukuntaka ta gama ku to wannan ka kyautata mushi wannan sai a ce sila ce sadar da zumunta ne والتعطف alaihim da tausaya musu warrifq bihim da sabtata musu da da musu da abin da zai a musu da da tamshi ba tare da tsadare ba warriayatu li ahwalihim kuma da kiwon halin su kulawa da halin da suke ciki wazalika in ba'udu wa asa'u wannan kuma koda sun yi nisa ba sa kusanka wannan ya kama wajibi ne ka kyautata musu kamar suka sadar da zumunsu wa asa'u ko da sun munana ma kai bakka mai da murtani akan munana ma da suka yi a'a tunda kai an umarce ka ko da sun munana to kai kuma zaka kyautata musu zaka sadar da wannan zumunta wa diddu zalika qati'atur rahim kuma kishiyar wannan shine yanke zumunta malam yawa wannan hadisi take yubarikullahu fil umri bi silatir rahim Allah madaukaki na yin albarka a cikin rayuwar mutum dalilin sadar da zumunta qala an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahima akhrajahu al-bukhari Imam Sun'ani yace ai wanda wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace man ahabba an yun an yubsata lahu ai an yubsita yabsutu Allah lahu nan yazo a mabni lil majhul an yubsata shi kuma ba wanda zai shimfiɗa wani arziki sai Allah shi yasa ya ce ai yabsutullahu lahu Allah ya shimfiɗa mashi arziki lahu fi rizqihi shimfiɗa mashi arzikin shi ay wasi'u lahu fi Allah ya yalwata mashi arziki wa an yunsa'a kuma a, jinkirtan mashi ay yu'akhkharu yu'akhkharu lahu a jinkirtan mashi fi atharihi a cikin rayuwar shi qala bi fathi alhamzati wal muthallathati fara'un atharihi ai ajalihi shine ajalin shi Allah ya jinkirtar da ajalin shi kai bayya kai kashe shi da gaugawa mi zai falyasil rahma to ya sadar da zumuntar shi kenan wanda yake so Allah madaukaki ya yalwata a cikin arzikin shi ya ba shi arziki mai yawa ya jinkirtar da rayuwar shi to ya sadar da zumuntar shi falyasul rahma wa akhraj at-tirmidhi an abi huraira imam at-tirmidhi wannan ruwaya ce ta imam bukhari imam at-tirmidhi rahimahullah ya ruwaito halo daga hadisin abu huraira anna silatul rahimi mahabbatun fil ahli mitharatun fil mali matharatun fil mali wa munsi'atun fil ajr haka imam ahmad ya fitar da wani hadisi daga aisha radiyallahu anha marfu'an ta dangana wani hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam silatul rahim wa husnul jiwar ya'murani ad-diyar wa yazidani fil umri fil a'mar wancan hadisi na wanda na Abu Hurairah wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi shine yace anna silatul rahim sadar da zumunta mahabbatun fil ahl na gadar da su a cikin iyalai misratun fi almal na shunhuda dukiya ta dadar da ita wa musi'atun fil ajr kuma mujinkirta ce ta ajali hadisin da imamu ahmad ya fitar da shi daga aisha radiyallahu anha ta dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallama ce manzala sallallahu alaihi wasallama ce silatul rahimi wa husnul jiwar sadar da zumunta da kyakkyawan makwabtaka ya amurani diyar to na rayar da gidan da shi wanda yake so ya ga gidan shi a raye yake ya rayu ba mataccen gida ba to ya sadar da zumunta kuma ya kyautata makwabtaka da makwabtar shi wai zida ne fil amar kuma suna dadawa a rayuwa wa akhraja abu ya'la min hadisi anas marfu'an abu imam abu ya'la rahimahullah ya fitar daga hadisin anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata wa silatar rahimi yazidu Allah bihima fil umri wa yadfa'u bihima maitata su wa fi sanadihi da'if bala yace a cikin sanadin wannan hadisi akwai rauni ma'anar shi cewa sadaka da sadar da zumunta Allah madaukaki na dada rayuwa da su sannan kuma na ture duk abin da ya zamanto da wannan sadaka da sadar da zumunta Allah na ture mummunan makoma mummunan mutuwa na'am قال ابن تين ابن تين رحمه الله yake cewa zahirul hadith ai hadith al-bukhari zahirin wannan hadisi na imam bukhari mu'aridun li qawlihi ta'ala yayi cin karo da fada Allah fada Allah madaukaki fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah madaukaki na cewa idan ajalin su yazo la yastakhiruna sa'atan ba a jinkirtar da su akan wani lokaci ko da dai minti guda ne ko da awa guda ne domin sa'a ana nihin lokaci wala yastaqdimun kuma ba za a rasar da su ba kahin wannan ajali nasu bakin abin da Allah madaukake yanka musu idan yazo shikenan babu ragi babu dadi qala wal jam'u bainahuma min wajhayn hada wannan hadisi da ya zama to ingantacce da wannan aya ta alqur'ani mai girma yana kasancewa ne ta bangare ko fuska guda biyu ahadihima anna ziyadata kinayatun عن البركة في العمر بسبب التوفيق لل- للعطاء لطاعة أفضل وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك ما لا يجي ɗayan fuska ta ɗaya ta farko shine cewa ziyada wannan daɗi na rayuwar mutum kinaya ce kamar zaurancen zance ne akan ko misali ne akan albarka a cikin rayuwar mutum kina Allah madaukaki zai sanya albarka a cikin rayuwar mutum dalilin dacewar shi da yayi da biyayya ga Allah madaukaki domin Allah yayi umarni a sadar da zumunta ya sadar kina wannan biyayya ce yi wa Allah madaukaki sai Allah madaukaki ya sanya albarka a rayuwar shi wa imarati waqtihi bima yanfa'u kuma da amfanuwa da gina rayuwar lokacin shi a cikin abin da zai amfane shi kenan ba za ka same shi ba iya aikin banza a cikin lokuta Allah zai datar da shi da aiki na alkhairi a cikin lokutan shi fil akhirah abin da zai mai amfani a lahira baka samun shi iya sharholiya iya aikin banza na duniya wanda zai samu zunubi a za ka ga ya kiyaye lokutan shi a cikin alkhairi wanda zai kai sai samu gajin shi lahira wasiyanatihi an tadiyihi fi ghairi zalik kuma Allah zai kare shi da bata lokacin shi ba a cikin wannan ba wa mithlu hadha ma jaa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama taqasara amara ummati ummati bin nisbati ila man ba'di ila man mada min al-umam fa ataahu Allah lailatul qadr kwatamcin wannan hadisi shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqasaru amar ummati bin nisbati ila man mada min al umam rayukan ko shekarun al'ummata sun gajarta idan aka gwama su da shekarun al'ummomin da suka wuce shekarun al'ummomin da suka wuce za ka samu mutum yana da shekara dubu na da shekara ɗari biyu ɗari hudu ɗari biyar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'umma ta tsakanin 60 ne da 70 idan ka ga ɗan shekaru ne sai kawai ɗaiɗaikun mutane wanda suke tsallakawa daga waɗansu kuma ba su yi ba ka ƙididdige su to sai amma kuma hikima ta Allah maɗaukaki dalilin wannan sai Allah maɗaukaki ya ba shi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahar wanda dare ne guda wanda ya hi falala da lada da daraja da hidda shekara dubu alf shahar wata dubu dare daya to ina a ce mutum ya yi dare saba'in ko ya samu ma dare goma na lalitar kadar ta ba a iya gwama shi da abin da ya huce na sauran al'ummomi na to sai zamanto kenan wannan albarka da Allah maɗaukaki ya sa a wannan rayuwa sai ta zamanto kamar an daɗawa mutum ajali ne wa hasiluhu anna silatar rahim takunu sababan littaufiƙi lita'a malin ce dai ƙarshen abu sadar da zumunta na kasancewa sababi ne na datar da mutum ga biyayya ga Allah maɗaukaki wasu yanati anil ma'asiya kuma kangiya ce da game da sabo fa yabqa bi adadi dhikr yabqa ba'dahu dhikr al-jamil fa ka'annahu lam yamut sai zamanto koda mutun ya mutu zance na alkhairi zai wanzu gare shi duk wanda zai tuna shi zai tuna shi da magana ta alkhairi Allah ji kan wane inda lokacin wane iya nan da abu kaza da bai gagara ba Allah sa kautawa wane da alkhairi yayi kaza yayi kaza sai zamanto kamar bai mutu ba ko da lokaci mutane za su ambaci mutum ne da alkhairi ba da sharri ba sai zamanto Allah ya dawwamar da ambatan shi da alkhairi wa min jumlati ma yahsulu lahu min at-tawfiq al-ilmi alladhi kuma da abin da zai Allah zai datar da shi da ilimi allazi yanfa'u yanfa'u bihi man ba'da wanda wanda yake bayan shi zai yi amfani da shi bi ta'alifin wa nahwi na bangaren ya wallaha wal littahi ko kuma abin da ya kamata haka na karanta suwa da abin da ya haka wa sadaqatul jariyatu alai da yin sadaka wadda take gudana abin da za ka yi wanda yake dawwama baya saukin lalacewa misali su rijiya gina rijiya gina masallatai gina makarantu ɗaukar nauyin marayu gidan marayu da sauransu abin da ya zamanto dai na dadewa wanda kodo lokaci lada zai kaiwa ga mamaci wal khalfu salih kuma hallo Allah sai datar da shi da iya nagari na kwarai wanda za su yi tuna shi suna mai addu'a ta alkhairi ku duba ku ga wannan duk wannan aiki ne na mine na sadar da zumunta da wannan wasaniyar kuma fuska ta biyu ta daidaitar da wannan hadisi da aya annan ziyadata ala haqiqatiha wasu malamai suka ce a'a wannan dadi na rayuwa absa haqiqa shine tabbat Allah zai dada mai rayuwa wadhalika bin nisbati ila ilmi al-malik al-mutawakkil bil umr wannan kuma ta bangaren mala'ikan da Allah maɗaukaki ya ɗora mashi nauyin kulawa da rayuwa. Wallazi fil aya, kenan wannan daɗi na abin da mala'iku ne Allah ya ɗora mala'ika da kulawa da al'amarin rayuwa. Ita kuma wannan aya, wallazi fil ayati bin nisbati ila ilmillah. Wannan aya kuma ta ɓangaren lura da ɓangaren ilimin Allah maɗaukaki, ka an yi lil maliki masala. Suka ce, kama a cewa mala'ika ga misali, inna umara fulanin mi'atun in wasala rahima rayuwar wane shekara ɗari ce da sharaɗin in ya sadar da zumunta in ya kasance mutum ne mai sadar da zumunta wa in ka ta'a hafa sittu in kuma ya yanke zumunta to shekara sittin zai gane ko wa qad sabaqa fi ilmihi ta'ala annahu yasila aw yaqta kuma ya riga ya gabata game da ilimin Allah madaukaki Allah ya san wannan bawa nashi zai sadar da zumunta ko kuma zai yanke ta. Fallazi fi ilmi Allah la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Abinda yake cikin ilimi na Allah madaukaki bayya jinkiri kuma bayya gabata. Kina yanda yake haka yake. Wallazi fi ilmi malaki malak wanda kuma yake ilimin da yake wajen mala'ika huwa allazi yumkin fihi ziyadatu wan nuqsan shine wanda ana iya samun dadi da rage wa ilaihi al-isharatu bi qawlihi ta'ala kuma zuwa wannan ne ke da nuni ya zuwa fada Allah madaukaki da yace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah madaukaki na shahi wani hukunci da ko wata kaddara da yayi ma yasha daidai abin da yaso wa yuthbit kuma na tabbatar da abin da Allah ya kaddara in ya so wa indahu ummul kitab kuma wajen Allah ne ke da lauhil mahfuz fal manhu فالمنحو والإثبات فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب كنا شاهوا da tabbatarwa lura ne ana lura da bangare na ilimin da yake wajen mala'ika ko kuma wajen wannan lauhul mahfuz wa amma allazi fi ilmillah amma abin da yake game da ilimin Allah madaukaki fala mahwa fihi albatta ba a shahe shi kwata-kwata wa yi kalu lahu alkada'ul mabrab shi ne ake cewa kaddara wadda ta zama yankaka babu zancen ta canza wa amma lari fi ilmin lahi subhanahu fala mahwa fi nam wa yi kalu lil awwal alkada'ul mu'allaq shi kuma wannan kaddara ta biyu ta farko sai a ce man kaddara ce wadda aka rataya ta da wani abu da wani sababi anan maganar shi ta kare قال والوجه الأول إمام الصنعاني يتي فسكا تفرق أليق التتهي داتوا فإن الأثر وما ينفع الشيء فإذا أخر حسنا شيتي دومن الأثر قربي وما يتبع الشيء da abin da yake bin wani abu fa idza ukhira idan an jinkirtar da shi hasuna to sai yayi kyau an yahmala ala dhikr alhasan sai ne kenan sai a ɗauke shi an yi humala ala zikir alhassan sai a ɗauke shi ta ɓangaren mene an bato mai kyau ba da faƙidil mazkur bayan rasuwa wanda aka ambata warajjahahu at-tayyibi imam at-tayyibi ya rinshayar da wannan magana wa ashara ilayhi fil fa'iq yayi nuni a cikin littafi al-fa'iq wa yu'ayyiduhu ma akhrajahu at-tabrani yace kuma wannan magana na karhu wadda ita abinda imam at-tabrani rahimahullah ya fitar da fi saghir a cikin mu'jam as-saghir bi sanadin da'if sai dai da isnadi mai rauni an abi darda daga abu darda radiyallahu anhu kala yace zukira inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ambata wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man wasala rahima unsi alahu fi ajali unsi alahu fi ajali aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya sadar da zumuntar shi an jinkirtan mashi a cikin rayuwar shi ajalin shi faqala innahu laysa ziyadatan fil umr yace ba dadi bane a cikin rayuwa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su ya zo to ba a jinkirtar da su daidai da awa kuma ba a gabatar da ajalin su walakin ar-rajula takunu lahu dhurriyya salihah sai dai mutum za ta kasance mashi zurriya ta gara ta kwarai ya da'una lahu ba'da wanda za su yi kame roƙon Allah su roƙa mai aljanna su roƙa mai gafara da rahama bayan mutuwar shi sai dai wannan isnadi inda ya inganta to sai zamanto mas'ala ce mahsuma wa akhrajahu fil kabir kuma ya fitar da wannan hadisi lau a cikin mu'jamul kabir marfu'an an tariqin ukhra ya dangana shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wata hanya daban وجزم كما ينكي وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات shi kuma ibn al-fawr ya yace munwa da dadal wannan rayuwa ana nihin kore wasu bala'ai al-afat an sahibil birri ga ma'abocin wanda yake yawan biyayya ga Allah madaukaki da sadar zumunta fi fahmihi wa aqli sai Allah madaukaki ya kore musu wasu cututtuka a cikin fahimtar shi da hankalin shi sai kaga ko da ya dade ya zamanto mutum ne wanda yake da cikakken hankali iya da hankali sannan kuma iya da fahimta fahimtar shi bata gurbata ba wa qala ghayruhu wani shi kuma yace fi fi a'am min zalik yace yahi abun ma yahi daukar yalwa a cikin wannan wa fi wujudil baraka fi amalihi wa rizqihi da zai samu albarka a cikin wannan aikin shi da arzikin shi wal ibn al-qayyim fi kitab ad-da'i wad-dawa imam ibn al-qayyim rahimahullah ya ambata a cikin littafin shi adda cuta wad-dawa da magani kalamun yaqdi magana wadda take karshe ce ta hukunci bi anna muddata hayati al-abdi wa umrihi hiya mahma kana qalbuhu muqbilan ala Allah ta'ala yace rayuwar mutum tsawon rayuwar mutum bawa rayuwar shi da shekarun shi hiya mahama kana na kasancewa ne duk lokacin da zuciyar mutum ta fuskanci Allah madaukaki mun gane ko zakirallah wanda yake ambatan Allah madaukaki muti'an ghayra ma'asin mai yawan biyayya ga Allah madaukaki ba mai saba mishi ba fa hadhihi hiya umruhu wa hayatuhu to wannan shine rayuwar shi shekarar shi da rayuwar shi wa mata a'rada alqalbu 'anillahi ta'ala duk lokacin da zuciya ta kauce daga Allah madaukaki tayi watsi da Allah madaukaki washtagala bil ma'asi sannan kuma ta shagalta da saban Allah madaukaki adha'at alaihi ayyamu hayati umri to ya ya lalata ta ɓata mishi ranakun rayuwar shi da shekarun shi. Fa'ala haza ka annahu yunsa Allahu fi ajali, kenan kamar haka nan ne sai a kamar an daɗa mishi an jinkirta mishi a rayuwar shi ne. Ai, ya amurullahu kalbahu bi zikiri, na Allah na raya zuciyar shi da ambatan shi ne, wa auƙatihi da lokutan shi bi ta'atihi da biyayya ga Allah madaukaki, wa ya ta haƙiƙu silatul rahim. kuma da sannu sai zamanto tabbatar da sadar da zumunta zai kasance ina ga sai mu tsaya akan wannan hadisi mu tashi akan hadisin jubair ibn mut'im abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muke kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am